ƙauluhu laisa ka mithlihi shay'un ko nan za a tashi to magana ta shi ibnu taymiya cikin littafi nayi aqidatul wasidiyya ya kana yana kawo ayoyi ayatus sifati ayoyi waɗanda a ɗauki da sunayen Allah da siffofin Allah sai ya ce Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da shi duk wani abu da zaka misalta da Allah ba irin Allah na ba babu komi kama da Allah wa huwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne to ma cewa ba a siffanta Allah da duk wata siffa ta dan adam don kan kai zan ka kamanta shi da halittu nai mutane muna ji muna gani ko ba mu ji ba mu gani to in kace ma Allah as-sami'ul basir ka siffanta shi da siffar da muke da ita ba mu ko dabbobin mu suna ji suna gani magana abba su iya yi eh tunda yan kawa jaki tsawa yana yana ƙara sauri ashe ya ji abin da kace mai da jawabi an bai iya yi to kaga cewa ba a siffanta Allah da duk wata siffa da ta halittu nai in kai haka nan ka kamanta da halittu to yanzu ka ce Allah ba mai ji na ba ko ba mai gani na ba muna da rayuwa ko ba mu da to ce Allah bai da rayuwa matacce na in ka ce matacce na kuma ka siffanta da sau don muna da matattu mu ma in ka ce bai ji bai gani kurma ne kenan makahu muna da kurame muna da makahi don haka ba shi wata siffa dai wadda ba talikai ne ba su da kaga babu ta don haka babu abin da an gare ka illa ka tabbatar da duk abin da ya tabbatar maka ne da abin da annabi ne ya tabbatar mai abin da an ka nema kawai gare ka kai imani yanzu Allah ya ce mana sammai bakwai na wacce hanya za mu bi mu yi furubin cewa bakwai na abin da an kawai an ka nema gare mu yi imani tun da ya zo daga magana Allah da magana annabi ya ce kasai bakwai na wacce hanya za mu bi mu tabbatar da wannan magana haka take kasai bakwai na akwai hadda za mu bi mu gano abin ɗaya an ka nema gare mu yi imani to haka sunayen Allah da siffofin Allah imani kawai an ka nema ba wanda ya sa ka sharhin sunan Allah don ina ka kusan Allah balle ka yi sharhin suna nai to yace babu abin da aka ma da shi wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne kuma mai gani wa qauluhu da kuma faɗa ta cikin wata aya ce inna Laha lalle Allah ne imma ga mimu nan mushaddada duk inda memon da nonon mahashadda suke cikin ƙur'ani to gunna aka yi musu in ka ji mutum bai gunna ba ya yi kure inna allaha lalle allah ni'imma asalin ni'imma kalmomi biyu ne an ka yi majin an ka mai su kalma guda ni'ima ma ni'ima ma dalla ma mausuliya mai ma'ana allazi ni'imar lazi ya izukun bihi madalla da abin nan da yake muku wa'azi da shi lalle Allah madalla ni'ima madalla ma da abin nan ya izukun bihi da yake muku wa'azi to ni'ima ma sai an ka imagine sai an ka ce ni'ima sai an ka samu mimun din shadda don a nuna maka min biyu ce shadda ba matsayin harafi take ba madalla lalle Allah ni'ima madalla da abin da ya izukun bihi yake muku wa'azi da shi inna allaha lalle Allah kana sami'an basira nan ma ya maimaita sami'an basira kamar yadda can ya ce huwa sami'ul basir to asharhu sai bayani qauluhu ta'ala fadar Allah da yace laysa kamithlihi shay'un babu komi kama da Allah wa huwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne hadhihi al-aya wannan aya saqa hal muallif mawallafin littafin ibnu taymiya kenan rahimahullahu Allah shi mai rahama saƙaha ya tsaro ta li'ithbatis maini domin tabbatar da sunaye biyu min asma'illahi da cikin sunayen Allah. Wa mata dammanahu da kuma abin da sunayen na ƙunsa min sifatin na sifa, don da kowace sifa an tsago ta ne daga wani suna na Allah. Wahuma waɗanne sunaye su ne assami'u wal basiru, da assami'u mai ji da albasiru mai gani. fafi raddun cikin wannan ayar da Allah ya kira kansa sami'un basir akwai raddi alal mu'attila akan masu takaita sunayen Allah mu'attila wanda ka cewa ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da kafa ba a cewa Allah na da fuska ba a sune mu'attila to kaga an yi masa raddi ina raddi don me da sun kace ba a cewa Allah na da hannu saboda talikai halittun Allah su da hannu in kace Allah na da hannu to ka misalta Allah da halittu nai to yanzu Allah ya ce yana ji talakan Allah suna da ji ko ba su ji to ka misalta Allah da talakai ne don haka ce bai ji kaga an yi musu raddi muna tare ƙauluhu faɗa ta yi ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da shi haza nafi wannan korewa ce babu komi kama da shi ba abin da aka kama da Allah kaga an kore ko fahuwa don haka shi wannan mina sifatis salbiya suna daga cikin siffofi salbiyat me sifatis salbiya siffofi masu korewa to wal maqsud bi abin nufi da shi da wannan korewar ithbatu kamalihi tabbatar da kamalar Allah kaga cewa babu komi kama da shi to shi ya nuna kenan Allah ya kammala don da akwai wani abu kama da shi to kaga akwai naksu ai ba shi ɗaya a haka nan ba akwai wani abu kama da shi to amma yanzu babu komi kama da shi to shi ya nuna ashe shi ɗaya yake yana tabbatar da wahadaniya da kaɗaituwa da kuma iko muna tare ya'ani yana nufin likamalihi saboda kammala ta shi Allah la yumathiluhu shay'un ba abinda aka kama da shi min makhluqati daga talakai ne wa fi hadhihi aljumla cikin wannan jumla ta laysa ka misli shay'un raddun ala ahli tamthili akwai raddi akan masu misalta ubangiji da wasu halittu ne ahli tamthili su ko sun saba mu mu'attila su mu'attila gaba ɗaya su hakorewa bai kamata a ce ma Allah kaza bai kamata a ce su ko tamthili suna tabbatar da siffa amma kuma su kwatanta ta da irin ta halittu ne kaga dukkan su ba daidai suke ba qauluhu faɗa ta yi cikon ayat cewa huwa sami'ul basir me sami as-sami'u lahu ma'ana yani kalmar sami'u mai ji yana tana da ma'anoni biyu ahduhuma na farkon su bi ma'anal mujib tana da ma'anan mai karbawa as-sami'u mai karbawa sami'u du'a'i mai jin addu'a ji na kunne yan an ka ce Allah Allah na jin addu'a me yake nufi yana karɓa addu'a. Kaga ji na karɓa, wasani ma'ana ta biyu ta asami'u, bi ma'ana tana da ma'ana asami'u lissauti mai jin sauti yanzu magana gan nika kuna ji. Kaga ashe kenan dukkan kowannen kunan sami'u ne, kuna ji yana to Allah na karɓa addu'a, hakan ga Allah na jin duk maganar da aka yi. Lokacin da haula ta taho ta kawo ƙarin mijinta inda manzon Allah sallallahu Alaihi ya mata zihari. ɗakin manzo Allah na ɗakin Aisha Aisha kuma tana cikin ɗakin Khawla ta to abu ya zangar da matsakanta da manzon Allah miji na yamin zahari gani na tsuha tun ina da kurciya ya nake tare da shi yanzu bayan na tsuha yamin zahari manzo Allah ya kamata addinin gada ka to mai adalci ya diba ya ce to ni dai ba a saukan min wani abu ta ce amma manzo Allah ya kamata a diba ha yan tun kurciya ta bai ta sai yanzu da ya gana tsufa ba mai sona kaza da kasta to haka ya son haka masa'insa sai ga wahayi Allah ya so Aisha ta ce maganar da suka yi ina jin wani wata ba ta kawo mini kuma cikin ɗaki na akai sai ga Allah can sama ya ce ƙar sami Allahu ƙaular lati tujadiluka fi zawjaha Allah ya ji maganar wannan da ke jaya da kai ga sha'anin mijinta wa tashtaki illa tana kai ƙara Allah na kawo ƙara gare ka Allah kaga halin da nake ciki Allah ka bani mahita wa tashtaki ilallah kenan tana kai ƙara ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawarar da kuka yi da kai da ita kai annabi Allah yana ji Aisha ta ce gani cikin ɗaki na akai amma in ji wata ban jin wata amma Allah yana can sama yace yana ji to wai jan Allah to shi an ma'ana as-sami'u mai ji sautoti duk maganar da an kai yana ji muna tare to amma sami'u amma sami'u bi ma'anar mujibu mai ma'anar mujibu mai karbawa fa mathalu lahu sun kafa misali gare shi bi qaulihi ta'ala da fadar Allah an Ibrahim game da annabi Ibrahim yace inna rabbi la sami'ud du'a annabi Ibrahim ce lalle ubangiji na haƙiƙa mai jin addu'a ne me ma'anar mai jin addu'a ai la mujibud du'a mai karba addu'a ne ba ji ɗaya ba wa'an sami'u to amma ji bi ma'ana idrake sauti mai ma'anar da kuwa sauti faƙar ƙasa muhu shi kuma sun kakkasa shi ila iddata a samin zuwa ga kashi-kashi kasussuka masu yawa kashi-kashi masu yawa al'awwal kashi na farko sam'un ji yuradu bihi wanda ake nufi da shi bayanu umumi idraki sam'in lahi bayanin gamewar riskuwar jin Allah tabaraka wa ta'ala ji mai ma'anar Allah ta baraka wa ta'ala ji na ya gami ba wata magana da za a yi duniya da lahira da barzahu da cikin sammai da cikin ƙasai ba wata magana da wata halitta ko mutum ko aljini ko mala'ika ko dabba ko zai wadda Allah bai jiya ba shi ake nufi nan riskuwar wato bayanin gamewar riskuwar jan Allah ga komi wa annahu kuma shi Allah ma min sautin ba wani sauti illa wayas ma'uhullahu face Allah na ji ne yanzu in bai rubuta ta sai an fassara me yake cewa da Allah ko fassara mana ka gani to shi Allah ko wani yare yana ji yana ka ko annabi ya kwanaki shi ba shekaru da magana da raƙumi ba raƙumi ko kamai ana bari ne da kuma ana hawhal sai kaga annabi ma yana sannan baka taba jin mutane sun taho wani gari annabi ya bidin mai tahinta tsakani ne da su ko kun taba ji a'a khalifofi adda masu tahinta a sa masu tahinta amma manzon Allah duk wanda ya taho zai magana da shi da yare nai kun bai taba zuwa makaranta ba mm duk wanda ya taho zai magana da shi da yare nai yayi magana da kututturen icce yayi magana da dabbobi yayi magana da tsuntsaye komi manzo yayi magana da aljannu ma ya zo ya yi musu wa'azi a garinsu ko? har garinsu ta yi musu wa'azi don haka kuma ku bincika garuruwan ku teku yi musu wa'azi su musulunta su mallan baban gida a isa can mutane sun sha a ta can a yi musu kaji to yana cikin mu'ujiza ta yi ko? Allah ya ƙara mai tsira da aminci to yana yake a thani nau'in ji na biyu sam'un ji yuradu bihin nasarwar ta'ayyid wanda ana nufin taimako da kuma ƙarfafawa Allah na ji ma'ana Allah zai taimaka muku kuma zai ƙarfafa ku duk zai kawo daluluwa game da su wa thalithu nau'in ji na uku kuma sam'un ji yuradu bihil wa'id wanda ana nufin kyace wata hadi da tsoratarsuwa Allah na kai tsoron Allah Allah na jin duk abin da haka cewa me ake nufi kaga tsoro na aka baka ka kama kanka to misalul awwal misalin ji na farko wanne ne ji na farko ji wanda wanda ke wanda ake nufin bayanin gamewar da suwajin Allah ga komi Allah na jin komi qauluhu dalili na fadar Allah yace qarsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haƙiƙa Allah ya ji maganar wannan da ke jaya da kai game da sha'anin mijinta wa tashtaki illallah tana kai ƙara zuwa ga Allah Allah kaga halin da nake ciki Allah Allah ka kawo mini mafita wanga kunci da an kasa ni tana kai ƙara kaga Allah ya jiya to in nan ɗakin Aisha Aisha ta ce ban jin wata magana da matar ke amma ga Allah ya saukar da ya ce ya ji duk abin da ta ce da abin da annabi ya ce mata fa hada wannan fihi bayanu ciki ne akwai bayanin ihadati kewaye wa sam'illahi ta'ala jin Allah bi kulli masu ga duk wani abin ji duk wani abin da ake iya saurare to Allah yana ji ne wali hadha qal inda bai jin komi da wasu abubuwa sai su ketare shi to komi yana ji wali hadha qalat aisha cewa Allah na ji ba da kunne ba wannan aqida ce ta ash'ariya dama Allah ya ce yana da kunne to me ka ce Allah na ji ba da kunne ba wannan karambani ɗaya na nasu Allah na ji kai tsayen kanan dama an ce ma da kunnen yaka ji to to bi kawo magana kunne ciki Allah na gani ba da ido ba dama an ce maka da idon ya gani eh kaga dalgin magana kenan na ash'arawa ko wali hadha qalat aisha radiyallahu anha saboda haka na aisha wanda abin ya faru ɗakin ta yadda Allah tabbata gare ta tacce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi wa sai asmaul aswat wanda ji na ya yalwaci duk saututtukan duniya wallahi inji Aisha inni la fil hujra wallahi ina cikin ɗakin da suka wannan jayayyar da ita da manzon Allah wa idda hadithaha amma maganarta la yakhafa ba'duhu alayya sashin magana tana boyuwa gare ni ban jin wata magana da mata ke yi amma sai ga Allah ya ce shi ya jiya kaga ashe kenan ji da ya kewaye komi to wa misalu thani misalin nau'in ji na biyu ji wanda ake nufin taimako da kuma karfafawa kama qala fi qaulihi ta'ala li Musa wa Harun kama yadda kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo cikin maganar Allah wanda ya li Musa wa Harun ga annabi Musa da annabi Haruna yace inni ma'akuma ku tafi ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gani me amma ana ina ji ba ina jin sauti ɗaya ba ina duk abin da an ka faɗa muku don duk ina ji abin da duk kun kai da abin da za a yi muku duk ina gani zan taimaka muku kaga ji mai ma'anar taimako da ƙarfafa mutum wa misalu thalith misalin ji na uku wanda ke nufin tsawata da kuma kyace tsoratarwa da kuma kyace allazi yuradu bihi tahdidu wanda ake nufin tsoratarwa wal wa'idu da kyace qauluhu ta'ala fadar Allah da yace am yahsabuna wai ko suna zaton anna la nasmu sirrahum cewa ba mu jin sirrin su wa najwahum da ganawar da suke yi abubuwan da suke cikin sirri da munajatin da suka yi mitimitin da suka yi wasu wasu suna tsammanin ba mu ji bala na'am muna ji wa rusuluna ladaihim yaktub manzannin mu suna nan inda suke duk suna rubuta abin da suke yi kaga wannan ji ne na tsoratarwa da kuma kyace muna tare fa inna hadha wannan ji yuradu bihi ana nufi da shi tahdiduhun tsoratar da su wa iduhun da kuma yi musu kyace haifu kanu yi sirruna yayin da sun kazan suna asirta ma la yarda min alƙawli abinda Allah bai yarda da shi ba na magana magana da Allah bai yarda da ita ba to ku yi annai Allah na jin ku duk abinda kuka yi Allah na ji kaga ban tsoro kenan da kyace in ba ku bari ba Allah da zai kama ku wasam'u ji bi ma'ana idrakil masum mai ma'anar riskuwa abin ji min sifati dhatiya wannan yana daga cikin siffofi na zati kaga Allah daga cikin siffofinsa akwai ji wa in kana almasmu'u ko da ko shi abinjin ya kasance kad ya kuna hadithan ya kasance hadisi ne maganganun da muka yi duk hadisai ne ko mu ma da hadisai ne balle maganganu da ayyukan na wallahi khalaqakum ma ta'maluna kaga to to ko da abin da aka ji din ya zan hadisi to duk dai Allah tabaraka wa ta'ala yana ji wasam'u ji bi ma'anar nasar mai ma'anar taimako wata yi da ƙarfafawa mina sifatil fi'iliya shi ko yana daga cikin siffofi na fi'ili na aiki tunda taimakonka Allah zai yi kaga aiki ne kenan za a yi la'annahu maqarunun bi sababin domin an hada shi da wani sababi ta gani can da yace e, abin ga inni ku tafi inni ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani zan taimaka muku kenan wasan uji bi ma'anar ijaba mai ma'anar karbawa mina sifatil fi'iliya aidan shi ma Allah na ji ma'ana zai karba muku kaga shi ma yana cikin siffofi na aiki wa qawluhu to mun kare da as-sami'u ko laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u sai mi sai al-basir wa huwa as-sami'ul basir qawluhu al-basir mai gani ya'ani yana nuna almudiriku mai riskuwa li jami'il mubsara ga duk abubuwan da ake gani duk abin da ake gani to Allah tabaraka wa ta'ala yana riskar su ma'ana yana ganin su har abin da mu ba mu iya gani with our naked eyes duk Allah na ganin su tunda yanzu me at the smallest item atom muna iya gani ne da idon mu to shi Allah yana gani ne hmm? wa yudlaqul basir ana yin idilaƙi sakiwawa na kalmar albasiru bi ma'anar alimu da ma'anar masani gani mai ma'anar ilimi alam ya rau shin ba su gani ba sai ma da sun kace gani ya kasu kashi biyu akwai gani na ido akwai gani na zuciya gani na ido abinda ake son ka buɗe idon ka ka kallata gani na ido kenan shi kuwa ga abinda aka son ka kudurta ka san da shi cikin zuciyarka gani na zuciya shi aka fasara da ilimi shin ba su sani ba shi yasa da yau kuka ji alam ya rau alam tara ba su sani ba sai a fassara shi da sani ba gani na ido ba muna tare shi ne ce wai ɗilaƙul basiru ana yin ɗilaƙin basir bi ma'ana al'alimu masani kaga nan gani gani na zuciya ce mai ma'ana ilimi fallahu subhanahu wa ta'ala don haka allah subhanahu wa ta'ala basiru mai gani ne yara kulla shay'in yana ganin komi wa in khafiya ko da abin nan ya ɓoyu gare mu mu to bai ɓoyuwa ga Allah Allah na ganin sa wa huwa subhanahu basirun kuma Allah bayan yana ganin komi kuma basirun ne bi ma'ana alimun bi af'ali bi af'ali ibadihi masani ne game da ayyukan bayansa kaga dun kenan gani shi ma kamar wanda ji ya kasu kashe biyu to haka shi ma gani ya kasu kashe biyu gani mai ma'anar gani na ido sannan gani mai ma'anar ilimi muna tare Ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin wata ya ce wallahu basirun bima ta'amaluna Allah mai gani ne game da abin da kuke aikata nan wani irin gani nan mai ma'ana ilimi Allah yana sani da duk abin da kuke aikatawa wallazina amalu abin da muke aikatawa ba'adahu mu mutane ko mu halittun Allah abin da muke aikatawa ba'aduhu sashe ne mar'iyun wanda ake gani ne da idanu in ka kwada mu wani mari ai an gane ka sadda za ku haɗa mai ba aiki na kai yi ba mun gani mu ashe da sai mu tai kotun wallahi gaba gare mu yan marai eh wa ba'aduhu sashen abin da muka aikatawa kuma mu halittun Allah gaira mar'iyyin ba abin da ake iya gani na ba yanzu kudurin da ka kudurta shin wai cikin zuciya can cikin zuciya ka yi kudurin shin wai to an ce kuwa Allah halittai to shi Allah to shi Allah halicce shi sannan yana yau a ce Allah guda duk shi halicce wa buga da adduna shi yayi komi shi wannan kuduri cikin mu akwai wanda ya sa abin da kace ka kudurta to amma shi Allah ya sani to Allah ya sani ina yake fa basarun lahi don haka ganin Allah idan lokacin nan yan kasu mai ilaƙi su ya kasu kashe biyu wa kulluhu akwai gani wanga da ake yi da idanu sannan akwai gani wanda ake da zuciya mai ma'ana ilimi muna tare to ya ce wa kulluhu kowannensu da gani na ido da gani na zuciya mai ma'ana ilimi dakhilun ya shigo fi ƙaulihi ga faɗar Allah albasiru. Fi hadhihi aya cikin wannan aya ta abin ga laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ithbatu ismaini min asma'illahi akwai tabbatar da sunaye biyu da cikin sunayen Allah huma as-sami'u wal basir kaga an tabbatar da wa'annan sunayen ko ashe kenan Allah as-sami'u ne kuma Allah al-basiru ne wathalatha sifatin sannan ta tabbatar da siffofin Allah guda uku hiya su ne kamalu sifatihi kammala siffofinsa min nafil mumathala daga min nafil daga kore tamkacece ne ina kammal ayat tana nuna mana kammala siffofin Allah min nuna haka kore wanda yace laisa kamithlihi shay'un ba abinda aka kama da shi sannan siffa ta biyu wa sam'u ayat ta tabbatar da siffa ta ji Allah na ji wal basaru da gani Allah na gani wa fiha cikin wannan ayar min al fawaidil maslakiyya da cikin fa'idoji na aqida kuma da ake samu ga wannan ayar al kaffu kamewa an muhawalati daga kokarin tamthilillahi misalta Allah bi khalqi da halittunsa tana nuna tunda an ce laysa kamithlihi shay'un ashe kenan duk mai hankali mai imani ba zai yi kokarin kamanta Allah da wata halittarsa ba tunda ya ce laysa kamithlihi shay'un wastash'aru azamati da kuma sanar da girmansa wa kamalihi da kammalarsa wal hadaru da tsoratarwa min an yaraka daga Allah ya gane ka alama asayati kana saba mai aw yasma'u aw yasma'a minka ko ko ya ji daga gare ka ma la yarda abinda Allah bai yarda da shi ba duk wannan ayat tana karantar da mu madalla to sai mu tsaya nan ko wa alam annan nuhata to to Allah ya samu na albarka ga abinda mun karanta madalla amin amin amin saka mana mu duka wai